أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقه وانتهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى أيومنا شاشدة قوة رمضان hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya dace da 21 ga watan shida miladiya aihuwar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2016 a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da goma sha biyar a cikin suratu Ali Imran a yau za mu tashi aya ta ɗari da goma sha shida shafi na sittin da biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance jagoranmu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ce innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا حقيقة وطن دسوك كافرتا وطن دبسي إيماني با دا الله سبحانه وتعالى ko kuma ba su yi imani da manzanninsa ba ko ko waɗanda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba waɗanda suke ganin in ana labarin tashin alkiyama kamar dai zance ne ake yi in an ce a yi imani da Allah a yi imani da ranar ƙarshe sai su ce kai wai kiyaman nan ko iske akwai ta a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'a inna dhunnu illa dhannan وما نحن بمستيقنين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين sun kafirce sun kira da cewa za a tashin alkiyama sai Allah ce to lan tughniya anhum amwaluhum dukiyarsu ba za ta wadatar da su da komai ba wala auladuhum ko ƴaƴansu min Allah daga Allah ko ko inda Allah a wajen Ibn Hisham al-Ansari min huna bi ma'ana inda kenan inda Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala shay'an wani abu wa ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta Allah ya sare mu idan mutum yana har da alqur'ani yana da kyau ya san ayoyin da suke kama da juna domin ba yadda za a yi duk yadda har da ka yi ƙarfi matuƙar baka san bambancin waɗansu ayoyi ba to in dai za ka ba mutane sallar ƙiyamun laili ko sallar tarawihi to za a samu matsala saboda za ka tashi daga wata sura ka faɗa wata sura za ka tashi daga wata aya ka faɗa wata aya shi yasa malamai na taɓa muku bayani sun yi ƙoƙarin iya yadda za su yi su kusanto mahafizin alƙur'ani bambanci tsakanin kalimomin alƙur'ani domin da za ka canza harafi guda inda aka cewa wa ka ce sa to dole sai an dawo da kai baya to shi ko mutum in yana bada sallah kuskure ne yayi yawa sai abin yayi mai nauyi wani lokaci yayi fushi ma ba zai gyara ba ko ba haka nan bane wani alaran ma ana sallar dare da shi qiyamul layl sai wani ya rike qur'ani ya sa babban ya kaba madubban nan masu abin nan da ake cewa gar corrector da yayi kuskure fa shi maido shi baya da yayi kuskure wa ya maido shi baya ko da ya samu aka sallame sallah sai ya je inda ampul yake ya kashe ya ce duk wanda zai gyara wa shi gyara cikin kai to ba hafi shi kace baka so kawai kwari shi ne gaban za to shi yasa dole in dai za a yi sallah sai an nemi hafizan alqur'ani waɗanda har da su ta zamna da kyau bai yiwuwa daga aya biyu zuwa aya uku sai an gyara ba kaga baka yi hadda ba kuma bai yiwuwa duk yadda hadda ka san zamana in baka san mutashabihat ba at-taqdim wa at-ta'khir al-kalimat al-mahdhufa al-kalimat allati ja'at fi ba'd as-suwar wa lam ta'ti fi ba'd as-suwar al-qisas al-mutashabiha dole sai ka san su in ko baka san su ba wallahi tallahi har da ka ba har da bace dole shi yasa ku ganin malamai sun yi littattafai da dama malamai sun yi abiyat da dama sannan sun kawo ka'idodi yadda zaka ganewa misali kun ga anan zan bada misali kafin ma in kawo wannan aya a cikin alqur'ani akwai wurare guda biyu wa taral fulka mawakhira fihi wa taral fulka fihi mawakhira to da yace wa taral fulka fihi mawakhira wa taral fulka mawakhira fihi guda tana cikin suratul nahl guda kuma tana cikin suratul fatir to yanzu fihi mawakhira mawakhira fihi ya zaka bambanta cikin su a gani dole in baka sani ba zaka fada cikin matsala amma da zaka ganewa sai malamai suka kawo ka'ida mawakhirin fi fatirin tastakhira mawakhirin kalima ta al-mawakhir في فاطر أتكن سورة فاطر تستأخر إتتكي زوها كرشي كينان إن كان تكن سورة فاطر سيكتي وترى الفلك فيه مواخر لأنها تستأخر أما تكن سورة النحل مفهومه تتقدم كينان في سورة النحل وترى الفلك مواخر فيه in ba wannan ka'ida ka sani ba da ka shiga cikin suratul nahl ko fatir banna za ka yi matuƙa kazima ba kai muraja alqur'ani ba haka ne ake musu dukkan alqur'ani sannan kuma akwai rumuz kaga wannan tsakanin suratul nahl ne da kuma suratul fatir yana yiwa ya zamanto ka'idodin cikin sura guda ne misali ya kasance sura guda ce kamar misali suratul mursalat kaga suratul mursalat sura ce mai matsala haka ne ko ba haka ba to matsalar da gare ta akwai wailun yawma idhil lil mukaththibin wailun yawma idhil lil mukaththibin sai ka rasa wanne ne zaka dauka wanne ne zaka yi bayar shi amma da malamai suka kalle ta sai suka ce to siyakin yadda zancen ta yazo kana da alhamza guda uku sannan kana da hamzatul qat'i guda biyu kana da hadha guda biyu kana da kalima ta kulu guda biyu shikenan sura ta kare kaga wannan dole sai an yi ma bayani ba abu ne wanda zaka zamna a gidanka ba kawai matarka ta kama to ka cika koshi sai ka dauki qur'ani sai ka gani dole sai an taimaka makaranta dole sai an bauta ma alqur'ani yadda kake tsaye tukuru ka tar da duniya haka ne waɗansu ka tsaya tukuru su ma alqur'ani aiki to yanzu mun ce alhamza guda uku ya za mu gane alhamza guda uku alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin alhamza nawa daya الهمزة تبيو ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الهمزة أكو ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين sannan kana da hamzatul wasli guda biyu انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين كان هذا قدابيو هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين كان دخلوا قدابيو إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون matuƙar ba wannan ka iya ba wallahi ka jawo wani mursala ce don domin lokacin da akwai surorin da in kayi wata shidda ba kai muraji a su cikin alkur'ani ba su da matsala irin su suratul kahfi irin su suratu maryam in kayi wata shidda ba kai muraji a su ba da ka dawo kai muraji a minti goma suna dawowa amma suratul an'am suratul nahl suratul hajji suratul zumar wallahi in kana yin nisa da su ka dawo wata rana sai kai kuka kana wuce nan kai sati ka dawo sai ka ji babu saboda surori ne waɗanda ba su ɗauke da kissoshi surori ne waɗanda har da su tana buƙatar muraji a koda yaushe babu abin da yake rabtu bainal ayat illa kasratu tattarda sai kana yawan maimaita su ina fatan kuna fahimta ta wannan ismi ne wallahi wanda shahar da alqur'ani zalla misali suratul rahman ar-rahman allama alqur'an babu limamin da zai taso daga gida ne bayan ya kare kwana da gidan shi yayi alwala ya shigo masallaci kawai ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ar-rahman bayyarta sai dai shiga tsosar da ya sama rabbi kala ala shi ya shi wuce akwai wani abokin mu malami ne ba da sallah wani masallaci to muna yin hira da shi mutum ne mai ban dariya ya ce ai shi bai taɓa yin sallah ba ya jawo ƙasa ƙasa inda aka iya mai gyara ya ce ya san ayoyin da mutane sun ka haddace da yawa irin su inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab da kuma amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun yace da sabbi zuwa abin da ya kasa zuwa amma yace to duk bai da wannan wuri yace can na shi ka tsaya inda ba a yawan karantawa can sama sama in ma yayi kuskure ce ba a ganewa in ya gyara maka ne to in ya ga yace sai inda ya ga ma zai rukuyi yace amma in ja sabbi jahili shi min gyara ce wallahi ban yarda eh yanzu ko kuma wana sallar tarawihi in an yi kuskure baka samu mai iya gyarawa amma yanzu da an kawo goman karshe limamman da suke gyarawa marmakon a bari su gyara sai ka ji mutum shina rike da Qur'ani bal zo ziru dal hayatud dunya wai shi zai gyara ma limami amma lokacin da ake da sama bai sani ba yana da kyau a san mutum ɗai ko biyu waɗanda su ne za su gyara hafizan Qur'ani suna nan amma in an kawo sabbi da kayi kuskuren limami duk masallaci sai ya amsa ina ba ta kun fahimce ni to ar-rahman tana daga cikin surorin da ba a yi mata hawan kawara to malamai da suka gane tana da hadari sai suka yi mata rumuz rumuz kin nan sai an kai mata kalimomi guda takwas waɗannan kalimomin guda takwas in ka hardace su daga fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zuwa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban akwai harafi daya ina fata an fahimce ni wato misali duk lokacin da fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban suka fara to daga nan waɗannan harufa suka fara in ka hardace waɗannan kalimomin guda takwas ka hardace ar-rahman kuma ba za ka samu matsala ba waɗanni kalimomi ne ga su sai malamai suka ce ka hardace harama yawaku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta ba karatun aljannu bane kuma ba cin babaci ko in sake maimaita malam in sake maimaita ko bari in sake maimaitawa kajiya harama yawaku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta arrahman takari dole sai ka bauta ma alqur'ani ba haka bane kawai zaka zo ka zo kai hawan kawara kana ce a qur'ani kowa ya yashi ba gaskiya bane wallahi to ya zamu yi mu gane waɗannan rumus sai ka dauka daga harafi zuwa harafi fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban to ku saurara ku ji harama kha خلق الإنسان من صلصال كالفخار را رب المشرقين ورب المغربين ما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يوكو يا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان و وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يسييو يا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سا سنفرغ لكم أيها الثقلان يا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ففيها ف فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يو يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن وذفيفي و ولمن خاف مقام ربه جنتان ذا ذواتا أفنان في فيهما عينان تجريان في فيهما من كل فاكهة زوجان مفيكا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان في فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كا كأنهن الياقوت والمرجان هوم في في في ها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان و ومن دونهما جنتان مو مدهامتان في فيهما عينان الضاختان في فيهما فاكهة ونخل ورمان في فيهن خيرات الحسان حلمت حو حور مقصورات في الخيام لا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان مو متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام wallahi sai an yi kokari fa eh in ana kallon mata ba ya haddace wannan in ana shan shayi da yawa ba ya haddace wannan in ana son duniya kuɗi noru gumo-gumo wallahi ba a iya karatu alƙur'anin nan wallahi malamai sun yi hidimar da sai ka shiga cikin gane cewa an yi mishi aiki amma zama da ɗaya kake kawai kana jin daɗin ka kaf alƙur'ani Libya suna da kalimatu tanzil duk inda wani kulli yake cikin alkur'ani in ka samu wannan sai an gaya maka wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza in ba wannan ka sani ba duk yadda ka haddace alkur'ani in ba ka samu malami musu ba ka ce Allahu akbar za a tarawih kana yi ana baya da kai kana yi ana baya da kai ba a ce wanda ya iya wannan ba ba zai yi kuskure ba amma kuskuren shi zai yi karanci wani ko in yana sallah cikin faji guda sai an yi mai gyara biyar kaga lokaci ya ƙara tsoyuwa ga mutane Allah ya gane da mu to wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi almutashabihat cikin sura guda suke amma kuma irin su guda biyu ne innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar kada'abi ali fir'auna wal ladina min qablihim shafi na biyu cikin wannan sura wannan kuma innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga bambancin su wa ulaika hum waqudun na nan ko wa ulaika ashabun na yana yiwa kana wancan aya ta farko ka zo ka fado wannan kaga daga farkon sura kai tsakiya yana yiwa kana nan tsakiya ka fada ka koma baya kaga ka koma baya sai ai ta taleliniya da kai dole sai an dawo da kai ina fatan kun fahimce ni Allah subhanahu wataala gane da mu to wannan aya Allah subhanahu wataala yayi ishara akan abinda da yawan mutane suke tinkaho da shi saboda ɗan adam yana tinƙaho da ni'imomin da Allah ya yi mishi a duniya yana mantawa da Allah da ya bashi wannan ni'ima wata rana wani yake cewa kai mallan kullum ana karatu muna ji kawai sai a zo a yi cewa masu kuɗi da masu mulki shin babu waɗansu mutane ba masu kuɗi ba masu mulki ba shi ba nake tambaya kenan yana ganin kamar muna yawan faɗin cewa masu kuɗi sun yi kaza masu mulki sun yi kaza to shi ko asalan ɗan adam wato ni'imomin da Allah ya mishi su suke sawa ya kafirce ma Allah kaga na an kawo dukiya an kawo ƴaƴa ba ni ne kawo su ba alqur'ani so da yawa yana nuna cewa mutane sun kafirce ma Allah ko dan saboda kuɗin su ko dan saboda ƴaƴan su ko dan saboda mulkin su ko ko dan saboda son su ko ko saboda wata bukata ta biyan ta biyan wani abin duniya dama abin da ke halaka dan adam duniya abubuwa ne guda biyar na farko samun matsayi a duniya duk waɗanda kaga sun yi yaƙi da annabawa duk inda ka an ce da'awa ta samu matsala tun farkon duniya har ƙarshe ka kalla ka gani sai ko waɗannan guda biyar ko ɗaya daga cikin su masu mulki kullum suke fara yin karan tsaye ga da'awa sannan masu kuɗi su bi musu baya sannan malamai da aka ba ilimi su bi musu baya sannan wato son rai na cikin jikin mutum ya bi mai baya sannan matan da mutum yake rayuwa da su ko yake son ya yi rayuwa da su su zamanto mai ci da su ne a bala'i gare shi duk waɗanda su ne bala'in al'umma to shi yasa kada ka ga mamakin ana cewa masu kuɗi ko masu mulki dan an ce Allah ce qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi qala fir'aun wane ne fir'aun shine shugaban su alladhina istakbaru waɗanda qala al mala'u alladhina kafaru yasa Allah kira su al mala su ne masu jiji da kansu don su ne suke ganin an zo ana son a canza ma duniya wani tsari wanda ba bisa gare shi take ba kuma da abinda suke tinkaho kenan suke cewa za su yaƙi masu wa'azi ina fata hukunci ni ko ina ka diba cikin alkur'ani wannan shine kuma suna faɗa ma Allah ko masu da'awa cewa ko an tahi tashin alkiyama su za su samu wannan dukiya sun ce rahira tunda kun kawo tunda nan duniya Allah ya bambanta mu Allah ya bamu kuɗi ya bamu kaza ko lahira an ka tahi in ma za a yi lahira to mu ne za mu samu haka suke faɗa wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا duk inda aka zo sai su ce su ne ranar tashin alkiyama Allah zai ba ko lahira an ka tayi tun da kaga kana wahala dan nan wanda kaga ne ka da mugunya kama tun da na duniya ko lahira an ka tayi haka zaka tashi haka suke cewa to idan ba a yi musu wa'azi ba za a yi ma wa'azi dole sai an waɗanga su ne za a gaya ma gaskiya shi ko masu masu mulki menene abin su suna da dukiya kuma suna iya tsoratar da kai ko ba haka ba dukiyarsu saboda su jaka ka saba ma Allah subhanahu wataala su an rike da bankuna su an rike da kaza suna da izinin su kwace dukiyar wani ko karen wani ko gidan wani su ba wani shi yasa ake jin tsoron su sai a ce to ba za a bi Allah ba ina fata mutum ni koko kana jin tsoron su kai ka gidan kasu shi yasa to in ba a gaya musu gaskiya ba shikenan sai a dawo a gaya musu sauran mutane gaskiya mutane ga magari talaka waɗanda ba su da komai talaka tuwo ne na shi ka bida mai kuɗi yana ganin ba a gaya mai gaskiya saboda dukiya gare shi yana iya sa dukiyar shi ta hanya biyu ko dai in dai zai taimaka ma sai ka yarda ka ka zan karkashin shi ko kuma ya dauki nauyin a kashe ka ko a sabata ka ko a yi maka wata illa a cikin rayuwarka idan ba a yi musu wa'azi ba wa za a yi ma wa'azi malamai idan aka ce su ba za su yi tsaye su faɗi gaskiya ba suna koyo sun yarda su zamna karkashin wani mulki a duniya wanda ba na alkur'ani ko na hadisi ba to su komi suke nufi da al'umma malami yana tsoro a kashe shi an kashe annabawa wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq malami yana tsoro a kai shi gidan kaso wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka annabi sallallahu alaihi wasallam an ce za a kai shi gidan kaso to kai mi kake jira malami yana jin tsoron a kore shi daga gari a'a wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا amma kana da'awa kana nan ka yarda ka koye gaskiya saboda mutane su soka wallahi tallahi mutane ba za su soka ba hadisi daga Aisha in ban manta ba shina cikin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi wannan hadisi ingantacce ne Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta hadisin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya nemi yardan mutane ya saba ma Allah to sai Allah subhanahu wataala ya sa mutanen da sun kyamace shi yau da yawa mutane wanda ba su su gaya mutane gaskiya me yasa suke wannan saboda suna ganin in sun faɗi gaskiya za a kyamace su sai su koyi gaskiya saboda a rinka jin daɗi da su ana girmama su ana ba su babban matsayi ana tafiya tare da su amma wanda duk ya faɗa ma mutane gaskiya yan nemi yarda Allah ta hanyar ya sa mutane fushi ya fusatar da mutane amma cikin neman yarda Allah to Allah zai sa mutane su so shi wannan shine zakai ba ruwanka da kowa duniya in kana faɗin gaskiya wanga zamani da muke ciki sai a ta dariyar ka sai ka ji an ce kai wancan wawa na bai san ciwon kai ne ba wani kuma sai ka ji an ce a'a kai wancan ko ya san abin da shike yi wai bai tsoron kaza bai tsoron kaza tsoron me zaka ji duk wanda kake jin tsoron shi duk abin da ya saka waye ba shi shi Allah subhanahu wataala amma sai kaga wani in kai yi wa'azi wanda bai mai daɗi ba yana gaishe ka salamu alaikum malam muna lahiya wai shi na dibin kai bai son ka gane cewa rai ne ya ɓaci abin da ka gaya mishi me kake nufi kana nufin yanzu su malamai sun malamai sun jahilci cewa mutane ba sa su hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana da makiya akwai waɗanda suka so kashe shi akwai waɗanda suka so daure shi akwai waɗanda suka mai magida akwai waɗanda suka faɗi so da yawa muna jiran mutuwa dai a huta da shi am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun قل تربصوا فإني معكم من المتربصين إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون dole in kana faɗin gaskiya wallahi sai kai makiya kuma in baka faɗi gaskiya ba wallahi sai kai makiya amma sai ka ji an ce a'a ka san mutanen nan masu mulkin nan in ana maka duk wa'azin da aka yi ai suna turo ajan sai kare suna turo ajan sai kare ko to dan me aka musu kudeta a'a ina da kamata su da ajan sekare inda aka wa'azi ko ko inda ake son ai musu kudeta ya an kai suna da ajan sekare aka je aka kamo su wa'azi ya hita da musu da hankali ko ko wanda yake son ya amshe mulkin nan da aka hannu su aikin banza da yohi ajan sekre a turo ajan sekre shi wazi sai an turo mai ajan sekre wazi mai bukata ajan sekre magana Allah ce ga hili na take in ka ji ana ajan sekre wata harka ce zakulla wanda ba ta gaskiya ba qur'ani shiriya ne ga fili na za a fito a yan mu'azi fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin in an ce za a kare ko za a yi koyi ko za a yi labe-labe da da'awa ajan sekre inda suna aiki amerika ita ce kasar da ta shi kowa ajan sekre a duniya fbi ko ba su bane ina fata an fice ni ƙasa amerika ta yi kowa a jan sekre duniya suna da fbi suna da cia ko ba haka nan bane shugaban ƙasa amerika kennedy halbe shi an kai ina a jan sekre na amerika suke bi sun ka unhwana mishi ko ba kashe shi an kai ba babu a jan sekre na ah to ya an kai wanga bai faru aikin banza da shi shugaban ƙasa nawa an kai ma kudeta ina a jan sekre kin shi suke ina gardikin shi ko ga su kare shi bai yiwa wannan yana nuna ma in Allah ta shi kama mutum ba abin da za a yi sai ka ɗauki duk matakin da za ka ɗauka inda Allah zai kama ka ta inda baka sa tsammani ba ne don haka zancen ka ce ka ji tsoron wai ajan sikire da za a turowa wallahi su yi kokari su tura ajan sikire inda masu neman mulkin su malami sakon Allah ne shi isuwa bai bai dan mulkin kowa a duniya bai jira a sabke wanga a bashi da yawan malamai ko sunan su ba su rubuta a faransai ba balle a ba su discourse balle ya ba su wata harka ka yi kokari waɗanda ga shirin yi maku da ta su ne kamata ka aika ma a jan sekre don ka samu labari ka kare kanka shi da abinda kamata ka yi ka yi kuma mai kuɗi da kake cewa za ka taimakawa ko kaza kaza wannan duk aikin banza ne addinin Allah wallahi sai Allah ya kashi inda zai kai shi kuma duk malamin da yake cewa ba zai faɗi gaskiya ba saboda jin tsoron masu kuɗi imanin shi yayi karamci sosai kai ga cewa Allahu huwar razzaq ka ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ka ce a ana hada musu gaskiya ba su taimakawa a ba a taimakawa wa yace a ga musu gaskiya ka gani kana jin tsoron ba za a taimaka ma ba uslubin da kafirai da munafikai suka dauka shine yau musulmi masu raunin imani masu kuɗi shi suke aikatawa وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه in an kace musu anfiqu mimma razaqakumullah ku ciyar daga abinda Allah ya arzita ku qala alladhina kafaru sai wanda suka kafirce su lil ladina amanu ga wanda suka yi imani anut'imu man law yasha Allahu at'ama yanzu zamu ciyar da wanda in Allah suna ciyar da shi ba sun ce Allah gaba da arziki ba to taimakon mi suka bi gare mu Allah shi baka su kuma munafiqai bi suka ce masa habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu kar ku taimaka ma waɗannan da ake wai da annabi sun ce addinin musulunci sai sun wace talauci yasa sun wace sun bar shi haka suka kama jira addini ya ci da baya suna jiran yunwa ta kashe mutane suna jiran sahabbai su wace ina sahabban nan ba su wace ba sai da Allah ka addinin musulunci yau da haka tunanin ka ji tsoron talauci ko a aika waɗanda su kashe ka aikin banza in kana yin tsaye kai ma Allah aiki kai aiki sannan kuma in kai ƙetare tarkon masu kuɗi ka ƙetare tarkon masu mulki to ka komo zuwa ga kanka son rai shi ma abin bauta ne da yawan mutane ba Allah suka bauta ma ransu na suke bauta ma in aya ta dace da kai ka dauka kai aiki da ita in ba ta dace da kai ba ka aje ma Allah to wannan ba addini bane in kana son ka zamna lahiya kawai addinin musulunci ka rike shi gaba daya sannan in ka ketare wannan rame dole ka ketare ramin mata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nisa ku ji tsoron sharrin mata da yawan mutanen da suka halaka duniya ko kake ganin duniya na taya karkace ba wani abu na ba dalili ne na mata yau da manya-manyan malamai da manya-manyan masu kuɗi da manya-manyan masu mulki babu abin da suka so illa mata masu kyau duk wanda ya armi mace mai kyau shi kenan aikin addini ya ashi gida ne ya rikice mata ne gaba ɗaya shina yi musu haraminya iya ne da ya ɗauko ko takobi an ga hannu ne in ka taɓa wannan wallahi na sare ka duniya ta lalace dukiya ita take yin abin da ta ga dama waɗannan su ma sharri ne ka shirya ma barin duk abin da zai raba ka da Allah ko menene shi a duniya wannan shine imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa mimma siwahuma hadisi ne na Anas wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman akwai abubuwa guda uku duk in ka ga mutun ya same su to lalle ya dandana zakin imani daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya kasance da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahi kaudar su da komai duk abin da zai raba ka da Allah ko wani mai kuɗi ne ko wani mai mulki ne ko wata mata ce ko zuciyarka ce da take son ka saba ma Allah duk kai watsi da su ka kama Allah don ba su iya wadatar da kai daga Allah daga komai amma ba ka zo kai alfahari da ƴaƴanka ba ka ce ina da ƴaƴan da suna iya baka kashi ni ba a yi wulakanci cikin garin ba a jami'a ayat alqur'ani ba a jami'a ayat alqur'ani kai ba bawan Allah kake ba shi yasa da yawa waɗansu mutane sai kaga suna muku muku in aka ga malami na hudin gaskiya wai wawa an ka dauke shi koko in ya bisa ce to kun san a dan gaisa da shi ka kun san sheri gare shi in ya gane kana gaba da shi ayoyi shi ke da shi buga ba gaskiya wai ga baka wannan shi alqur'anin ko kana so ko baka so sai ya beto lahinka kuma malami dole na aya ko ta yi magana kan shi ko kan baba ne ko kan mahaifiya sai dole ya faɗi abin da Allah ya ce walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabi to shikenan sai kai kai ka ce a'a kai ba za ka ba gaskiya ba wallahi ko ka so mutane ko ba za ka so su ba billahi allazi la ilaha illa huwa aya qur'ani wa ka san ka tarfila haka ta kabi bisa mutum ta wuce in kana so ka so mutane in kana so ka so su kuma ku rike wata bushara duk mai faɗin gaskiya in ba a so shi da farko ba kace sai an so shi lokacin da kake koyi ba mutum gaskiya in Allah sai ya gane sai ya barka ya gane kai munafiki ne ko kuma in aka tunkari hanya ta halaka sai radda an ka kai ga gaba ta halaka rami ana son a dawo babu kai kuma ka bar wannan hanya domin wanda yake son ya jaka ga hanya ta rashin gaskiya ka bi shi to da ka bi shi sai aka zo aka iske ba a cin nasara ba shikenan kun hada cikin halaka dan haka da ka gani za a saba ma aya ta alqur'ani ko hadisi ka ce musu sansa yan tardi in ka san sansa yan tardi dai kana tukin motoci sun yamai ko kana tuka mota ka san da sansa yan tardi take da ka cin police mi zai ma contravention to wallahi saba ma Allah sansa yan tardi na in mutu yace a shi bai son wanda zai ga mishi abinda Allah ya ce fice mai to salamu alaikum ni dinar barka saboda na san karshe zaka halaka don haka wallahi dole mutane ku yi wannan darasi amma zan can a tsaya a yi talafi ana muna hici muna hici a ɗauko ayoyi ana tawiri ko a zo a yi ma wannan kaza wallahi wallahi ba a gama walahiya kuma kowa bawan Allah ne ya kamata ya san da wannan kuma wallahi sai an gaya mai gaskiya in kana so ka shirya kashe malamai ka kama kashe malamai ba ka iya kashe malaman duniya gaba daya yau aka aihuwa kana ji da shekara bakwai sai ka ji an ce wani haddace qur'ani kaga da nan bala'i ya taso ma in ka kashe mai shekara 40 ba yadda za a yi malamai su kare Allah ne yake tado su amma cikin malamai akwai matsorata akwai masu karhi akwai munafukai cikin malamai akwai munafakai mana waɗanda suke kokarin su nuna wai su sai an kare wani ko sai an kare wani ko ko in kana gaba da masu gidajen su kamar kana gaba da Allah ne saboda kana gaya ma masu gidajen su gaskiya to tunda mai gida ne kaka gaya ma gaskiya shi ma bai kamar ka to ni na ruwana da kai tunda Allah ne ke kallo ba zai taɓa yiwa ba wannan ita ce ka'ida in kana son ka zama lahiya wanda duk wanda yake tare da Allah to kariya ta kuma ta same shi amma in baka tare da Allah duk kariyar da aka ka aikin banza ce mi annabi Ibrahim ya gaya mutane shi wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun yace ya zan ji tsoron abinda kuke shirka da shi ku da guma kanku alhali ku ba ku ji tsoron kun yi shirka da Allah ba wane na adda karhin da zai kama wani ku ba ku ji tsoron Allah ba shi daga cewa kun fa yakun ni zan ji tsoron wanda kace a tai aka mu shi a rasa shi wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana yace fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun da mu da ku wa jama'a wace jama'a ce kamata ta samu aminci wanda adda imani kamata ta samu aminci ko matsoraci mai shirka kuna ji yo Belgium wani mahaukaci na zo ya dauko ta sancir mai hoshewa ya dauka gashi nan yanzu har an tsaye da jirage sama da jiragen mi da hanyoyi duk an cinkushe ashe mahaukaci na dauko ya sancir ya bada fat duk sun haukace gaba ɗaya shi na yanzu kuta kudi ba cikin cikin internet mutum guda rikitar da su mu ko ba ma bambai ta kashi na akai mutane suna zuwa masallaci yau sai kaji an ce an zo an darma bam an kashe mutane masallaci kuma gobe su zo su yi sallah amma ga sunan mahaukaci ya hana musu gaba ɗaya su juya ayyul fariqaini haqqu bil amri in kuntum ta'lamun kai ka rike Allah sannan ka ce kai kuma ya wallahi ba zai taba yiwa ba sai dai in ba da kake yi ba Allah ya gane da mu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar da dukiyarsu da suke takama da ita da matsayinsu da suke takama da shi da ƴaƴansu da suke takama da su waɗanda suke ganin da su za su fito na fito da Allah ba za su amfanar da su da komai ba kuma su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin wannan wuta Allah ya tsare mu sai Allah ce masalu ma yunfiqu مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن ولكن أنفسهم يظلمون
الله يقول مثل ما ينفقون sifa ko misalin abin da suke ciyarwa su kafirrai tunda ya ce innal ladina kafaru fi hadhihi alhayati dunya a cikin wannan rayuwar duniya suna buɗe ONG ONG su taimaka ko ba haka ba suna zakkuwa su ce muna cikin yunwa ai kasashen mu babu abinci su taimaka suna buɗe gidajen likita saboda a yi mutane magani suna taimako ta hanyoyi daban-daban to misalin abin da suke cirewa wani da cewa kai amma mutanen gaku ba a dan diba musu hmm? ai ku suna yin aikin alheri to aikin nan na alkhairi bai da lada ko guda wajen Allah don ba a cika sharuɗa ba sharadi dole sai an yi imani ko ba haka ba in baka yi imani ba ba za a karɓa ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ba ruwa ne da aikin da ba a yi imani ba in duk ka ciyar da duniya gaba kenan baka yi don Allah ba tunda baka yarda baka yi imani da Allah ba ba don Allah ka ciyar ba kana da wata bukata suna son a ce su ke taimakawa suna son su zo su mai da mutane kristoci ta hanyar na aka ɗaukan ma'aikata a mai da saura fasikai a mai da saura kristoci a ɗauki saura a kai su ƙasashen turai su yi karatu don su dawo su yi musu aiki ba aikin Allah suke yi ba amma mumini wanda ya imani da Allah sai dauki dukiya sai ba su fi sabilillah nawa za a dawo bai da ita babu bai bukatar wani yan tere amma su ka sun yi imani da yan tere shine Allah su to abinda suke ciyarwa yunfiquna Allah ya ce fi'ili mudari'i yau da gobe don a nuna ma cewa ba rana guda suke ciyarwa ba kai musulmi in an tambaye ka taimako rana guda gobe an to suka ce kullum ana tambaya amma Allah ce yunfiquna yau da gobe jibi gata suna yi fi hadhihi alhayati dunya a cikin wannan rayuwar duniya kamathali rihin kamar iska ne ina fata an fahimce ni malaman tafsirin alqur'ani suke cewa duk inda ka ji alqur'ani ya kawo arrih iska to sai ka kalla in mufrad ne kamar ya zo ɗaya musamman a wannan riwaya ta hafsu an asim to ba wurin kwarai bane amma in ka ji an kawo shi jam'i to abin kwarai da an ka ce nan rih iska shin wannan iska ko tana dauke da alkhairi sai Allah ce fi hasirrun akwai tsananin sanyi a cikin ta wadansu malamai suka ce a'a fi hasirrun akwai tsananin zafi a cikin ta wannan kalma ta asirru kalima ce wadda take min min alkalimati allati tahmilu almaani almutadadda tana daukan ma'anoni guda biyu kalima ce wadda tana nufin sanyi tana nufin zafi me zai bambanta siyaki da abin da aka nufa duk inda aka kawo rih in dai guda ce to ba ta kwarai bace wa fi adin iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karrami falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adhabun alim amma yanci ar-riyah to ana nuhin iska wanda yake na dukkan da rahama wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa arsalna ar-riyaha lawaqiha فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين أما ما لم يسنك تي الريح تزو كغبا تا قري بچي ko ta kwarai ce to inde mufrad ce sai an kawo mata sifa in an kawo sifa to sifan da ita ta bambanta ta huwa alladhi yusayyirukum fil bardi wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asif kaga an bambanta nan rih rih amma an bambanta amma in dai mufrad ne to azaba ce mafi yawanci malamai suka ce akwai sirri saboda iska guda iska ce wadda take ta fito daga jaha guda ta fito daga yanki guda za ta share abubuwan da ta zo ne amma da Allah ce arriya hatta da ilimin zamani da muke ciki ya nuna cewa ruwa kafin a yi su iska da iska ne suke haduwa wannan in ka karanta me yace yau zaka gani za su ce maka da iskan kaza da iskan kaza ne suka zo suka hada sannan aka samu ruwa shi yasa Allah bai taba cewa ruwa iska guda ya zo an yi ruwa ba sai da shi ce iskoki daban-daban sirrin alqur'ani kenan ina fata kun fahimci kama sali rihin kama iska ce ko iska ne fi hasirrun wanda akwai tsananin sanyi ko akwai tsananin zafi wannan asirru min al-kalimat al-mutadadda fi al-lughati al-arabiyya wa min al-musallasat al-lughawiyya al-mukhtalif al-ma'na in an ce kalimat al-mutadadda muka ce kalma wadda tana daukan ma'ana guda biyu ina fata an fice a cikin larabci harfi guda yana daukan ma'ana da kishiyar shi wallaili idza as'as da dare idan ya tafi kuma da dare in zai so in ya bada baya yana nuhin an zo kuma yana nuhin an bada baya kaga kalma ce tana daukan ma'ana guda biyu to shi ba sirru haka yake sannan kuma min al-kalimatil musallasatil lughawiyya suna daga cikin kalmomin da suke tattanza ma'ana ta hanyar kasra da dhamma da fatha shine ake cewa musallasatul lughawiyya dole babi gare su da littattafai sai ka je kai karatu domin baka san shi ba baka san musallasatul lughawiyya ba ina fata mun ci to da an ka ce sirrun menene musallasatul lughawiyya shine kalma ai mata fatha ai mata kasra ai mata dhamma kenan in nace sirrun nayi masadun kasra in nace sarrun nayi masadun fatha in nace surrun nayi masadun mi dhamma to shi musallasatul lugawiyya akwai muttahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na akwai wanda ko an kawo kasra an kawo dhamma an kawo fatha ma'ana ta tana nan baya canzawa akwai wanda kuma in aka kawo kasra ma'ana ta canza in an kawo fatha ma'ana ta canza in aka dhamma ma'ana ta canza shi yasa malamai suka fidda su imam qutrub ɗaya daga cikin manya manyan malaman lugha ana ce mai qutrub wani ƙwaro ne karami ake ce ma qutrub saboda karamcin shi yana karatu wajen malami sai ana ce mai qutrub kamar a ce ma mutum a sanya mai suna sai yayi littafi ya sanya mai suna musallasatul lughawiyya ya fara akan wannan ibn malik yayi alfiya alfiya ba waccan ba ta nahau saboda alfiya biyu gare shi akwai alfiya ta nahau akwai alfiya ta musallasatul lughawiyya almuttahidul ma'ana kala biyu ne akwai wanda ko an an kawo fatha ko kasra ko dhamma ma'anar shi ba ta canzawa kamar kalima ta al'arbi'a mine ne al'arbi'a ita ce laraba ko matar da aka haihuwa ranar laraba mai ake ce mata sai a ce mata laraba wani wuri su ce mata larba larabci ne to wannan al'arbi'a wajen larabawa ranar laraba al'urbi'a an yi alhamza bamma ranar laraba al'irbi'a ranar laraba amma yanzu misali akwai mukhtaliful ma'ana shine wanda ma'ana sai tana canzawa kama alqastu alqistu alqustu in an ce alqastu me yake nufi alqistu me yake nufi alqustu me yake nufi kaga larabci ya kuma samu ko ba ka nan bane dan haka dan an baka littafi an ce maka kaifa haluka aina zahabta kaka ce ka iya larabci irin wani mutane suke yanzu da dan kayi dan karatu ka da kwana bishiki da suka ce ka wuce wallahi baka iya larabci ba in an ce alqastu ana nushin wato zalunci alqastu zalunci wa amma alqasitun fa kanu li jahannama hataba in an ce alqistu an yi maqafun kasra adilci ake nushi ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين in an ce alqustu me ake nufi shine turaren wuta wanda ake sawa cikin wuta shine ake cewa dangi zai komi turaren wuta mi sunan shi to shi shi ake cewa alqustu to wannan kalima ta asarru asirru asuru ita mukhtaliful ma'ana ce in an ce asarru ana nuhin kelewa ana nuhin kuwa ana nuhin daga murya shine ake cewa asarru da fatha fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim in an ka ce asirru ana nuhin tsananin zafi ko tsananin sanyi in an ka ce asurru shine burgame wanda ake sanya kuɗi ko alabai ko abin da ya kama da hakan ga ya zo a cikin hadisi cikin sahih muslim faja'a a'rabiyyun ko faja'a rajulun bi surratin kada ta'jazu kaffuhu anha bal qad ajazat ya zo da abin da na kuɗi dauke da burgamin kuɗi yana dauke da shi anan an yi kuwa a kawo taimako ya zo ya kawo nashi sai ya dauko burgamin kuɗi gaba ɗaya zo ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bi surratin da wato albai na kuɗi ko kuma wani abu wanda ke ana sanya kuɗi a cikin shi kaga in ka taho wallahi ka diba ka gani shin da fatha ne take in ba ai wasali ba ka shiga matsala shi yasa wani suka ce kai ni ban son littafin da bai da wasali to ba ka ta makaranta kai karatu ko ko dole sai an yi ma wasali sannan kai karatu to ka matsali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin wannan iska mai tsananin sanyi ko mai tsananin zafi asabat harsa qaumin zalamu anfusahum sai ta doso ma ko ta zo akan wani alhar abin noma nan masdar ne ko ism ne urida bihi ismal maf'ul ay al mahruf mahruf qaumin abinda mutane suke nomawa zalamu anfusahum waɗanda suka zalunci kawunan su fa ahlakatu sai ta halakar da shi kaga nan har yanzu akwai hikima ta alqur'ani duk wurin da sanyi yayi yawa shibka ba za ta rayu ba duk wurin da tsananin zafi yayi yawa shuka ba za ta rayu ba fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat ta halakar da shi gaba ɗaya ya halake wa ma zalamahumullah amma Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yazlimun sai dai kawunan su sun ka kasance suna zalunta nan ma cikin wannan aya akwai mutashabihatul alfa in kai alaramma ne in baka san wannan ka'ida ba wallahi in baka yi anya ba kullum sai kai kuskure menene nan da aka ce wa ma zalamahumullah walakin anfusahum duk cikin alqur'ani in ka ji an ce wa ma zalamahumullah to in dai ba anan bane walakin kanu anfusahum yuzlimun amma nan kadai Allah ce walakin anfusahum kaga in ka rike wannan ka'ida za ta taimaka maka in kana cikin suratul baqara wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun cikin suratul nahli wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun ya zo so biyu duk inda ka diba inda ka ji an ce wa ma zalamahumullah to ka ce walakin kanu amma in ka zo cikin suratul ali imran ka ce walakin anfusahum yadhlimun wannan zai taimaka maka har da alqur'ani malamai suka ce meye dalilin da nan yasa ba a kawo kanu ba suka ce dalili can duk inda aka ce kanu an ba da kissoshi ne na mutane da suka gabata shi yasa aka ce walakin kanu an fusa yuzlimun amma nan ana magana ne da misalin kafiran da suke rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba a cewa walakin kanu an fusa yuzlimun sai aka ce an fusahum saboda a nuna ma abin yanzu ne yake afkuwa shi yasa Allah ya sifanta abinda domin mi domin wannan dukiyar karshe za ta zamanto nadama da hasara gare su abin bakin ciki na da dukiyarka ta zamanto sanadiyar ka ta shiga wutar jahannama kenan dole wannan aya tana nuna mana sharadi na ciyarwa sai an yi sai an yi imani sharadi na biyu ta zamanto dukiya halal ba a gina masallaci da kuɗin giya bai yi ba ba ruwan Allah da wannan masallaci sannan kuma a sata cikin hanya halal kana musulmi ka nemi dukiya halal kuma ka sata cikin aikin Allah waɗanda sharuɗa in ba su cika ba amanti Allah ba zai karbi wannan ba ba ni da nace ba Allah ce bai karba amsa ina fata amince ni don haka ka gaya mu mutum in yana neman haram ba aikin Allah da waɗannan kuɗi dole na a tsaya a nemi dukiya ta halatta ayi imani da Allah kuma ayi aikin Allah amma a ce za a ciyar da dukiya cikin aikin Allah ba tare da an tsaya aiki ba wallahi Allah subhanahu wataala ba zai karbi wannan ba ina fata kun fahimce ni Allah ya kamanta ciyar wasu da dama a wurare da dama kuma ya faɗi hasararsu Allah subhanahu wataala zai amfanar da su in ya ga dama daga cikin su waɗannan kyaututtuka da suka ce Allah ya ƙara musu ya ba su wani jin daɗi na duniya an gane ni man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun sai ce man kana yuridul ajila ajjalna fiha lahu ma nasha'u liman nuridu in an ga dama sai an taimaka musu na duniya a ba su jin daɗin su domin duniya ita ce rabu su yuridu Allah alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah ciyar wasu ba ta da wani aiki shi yasa Allah ce ciyar su wata rana kamar iska ne wanda habdi ne ta wato gari ne wanda iska zo iska shi ya tafi da shi masalul ladina kafaru a'maluhum masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay dhalika huwa ad-dalalul ba'id abin suke cirewa bai da wani amfani Allah subhanahu wa ta'ala bai karbe shi ba Allah ya gane da mu ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم كنتم تعقلون Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku riƙi waɗansu abokin sirrai wato kada ku riƙi abokanai an gane ni waɗanda kuke tsinkayar da su kuke linkayar da ku akan asirranku su ne bitana in ka dibi kalma ta albitana da za ka cire alif da za ta koma maka batal shi ne abin da yake ɓoye shi ko sirri ko da yaushe me ake yi wato ɓoye yake to sai aka ɗauki asalin shi ita ce riga wadda ake sanyawa ina fata an fahimce ni a ciki sai a ce mata bitsana cikin riga sai zaman to bitsana shi ko wanda an waje sai a ce mai zihara ina fata an fahimce kaga daga azharu ne wannan na ga fili wancan kuma na ɓoye wannan ita ce riga kenan kada ku rike su kamar yadda waccan riga take cikin jiki kuke sanya ta ina fata an fahimce ni dan mi Allah subhanahu wataala ce kada a yi shin dan dai haka ne kawai ya duba ya ga kawai yayi niyya a'a sai ce la ya'lunakum khabala ba za su ji gajiya ba ba za su gajarta ba wajen wato shirya muku makirci duk abin da asalin alkhabalu da larabci shine hauka ma'ana za su iya shirya muku makircin da zai kai kusa ku haukace ku haukacin gaba daya shine la ya'lunakum khabala ba za su gushe ba ba za su gajarta ba ba za su yi rauni ba wajen shirya muku makirci waddu ma anittum suna son ku wahala a wato abinda ake nufi waddu ma anittum wadda ma masdariya ce ai waddu anatakum abinda suke fata ku wahala ku shiga cikin matsala shine abin da suke bukata gare mu amma kullum abinda za a nuna mun ana son mu ci gaba sai a ce za a buɗe muku university za a koya muku kaza za a koya muku kaza amma gashi nan muna cikin yunwa to me yasa ba a koya mu da ake noma ba mu ci da kanmu ba su yi shinkafa in ta yi yawa a ƙasar Amerika an ka gaza firi kinta zai sabka sai a kwashe bato bato a kai cikin teku a zube saboda firi ya tsaya daidai irin yadda yake to ina saukin da ake so gare mu suna son mu da sauki me yasa ba za su koya mu yadda za mu zama mu da kanmu har yanzu alizar ba mu yan allura a koya mu da nukiyan allura a koya mu da yadda muke yin tisi duk ba a koya mu da ba ka a koya mu da mukamin nukiliya ba musu amma kullun in kun an ka ba mu wani taimako to na halaka ne sai in an yi niyyar shirya wani sharri sannan ake cewa ba wani alkhairi wanda suke so gare mu amma mu abinda muke tunani kullum su zo su kawo da sauki shi yasa suka ce a'a ai turawan nan su ne za su gyara mana Niger yau su za su gyara mana Niger su saci kayanka sannan kuma su gina maka Niger ba ka da wayo shekarar su hamsin suna ɗiba iraniyon mi kun ka unhana da shi ha to ba arzikin kasar mu na ba shi wanda ya amshi naka zai baka kana da ko hankali ka ko sabin da kake faɗa min kasar da suka yi ma mulkin mallaka da suka zo suka yi mulkin mallaka mi suka bari kasar gine ko na kiri hatta da kwalta da za su tashi da suka babbaki abinsu sannan suka sai ina ne zancen ku suna son mu da alkhairi wa yake son mu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala shi yake son ku da alkhairi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai son ku da wahala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum su ne ba son mu da wahala amma duk wani wanda ba su ba wahala ce yake so gare ka inda son ka saba musu dan da an bar abin da Allah ya ce an bar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahala za a yi ko da an ga da farko cikin sauki ne ba a gama wa lahiya waddu ma antum qad badat al min afwahihim haqiqa kyama ta bayyana daga bakunan su kuna jin abin da suka faɗi zage-zagen da suka yi ma addinin musulunci irin karikatur wadda suke yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen rediyo kullun sai kun jiya in musulmi sun yi aiki dubu na alkhairi ba a faɗa amma da wani mutum ya aikata wani aiki sai a ce terrorist radicalist kullun sai sun faɗi wannan babu ranar da za a buɗe gidan rediyo a zage musulunci ba ko ka gane ko baka gane ba mu kuma babu inda muke sauraron labarai waɗanda mun yarda da su waɗanda ma mutane sun fi yarda da su bisa ga abin da a cikin alkur'ani irin kafafen yada labarai na kafirai in ka ja aya sai ce kai ayan nan kuma mallan ka gane fasara ta da kyau in an ka ja hadisi sai ce kai hadisin nan eski ba hadisi ne da'ifi ba amma an ka ce RFI ta ce ah RFI Radio France International sun kace RFI kariya nawa sun kai America ta ta kwadi eh duk kafafen yada labarai da muke sauraron labarai duk na kafirai ne China kafirai ne France kafirai ne Deutsche Welle kafirai ne America kafirai ne amma duk labaran duniya ba mu yarda inda ba su sun ka faɗi kana ganin ko ka sa abin da kake yi shi yasa in sun ce ma wancan mutum mai kyau ne ka yarda da mai kyau ne in sun ce ma bai da kyau bai da kyau yadda BBC za ta faɗi magana tana can turai gidan radio Niger in ya faɗi wallahi ka yarda da magana BBC bisa ga ta gidan radio Niger shi da a cikin Nijar in ya faɗa abin da aka rike sai a ce kai ni nan aka ce a gidan radio RTL na sun kwaɗi sai a ce to mu bari mu bari har BBC ta kwaɗi su ne a ɗauke da hankalin mu tarbiyyar mu su a ɗauke da ita tele ga sanan sun kawo muna yaren su shine muke koyo ba mu da wata magana da muke yi shikenan in ka to kana karanta Qur'ani ko ka ciwo premier kasashen Larabawa kai amma da an ce wanga France yayyo premier ta ta kaji mutum wa ma tukhfi suduruhum akbar Allah ce abinda zukatan su suke koyewa shi an mafi girma da abinda suke bayyanawa nan an yi hasufin jaru almajrur li taqaddumi ma dalla alayhi da an ce wa ma tukhfi suduruhum akbar mimma yuzhirunahu yafi abinda suke bayyanawa cikin zukatan su inda suna iya hallaka ko gaba ɗaya su huta da sun karkace ku amma ba su iya rayuwa Allah ne ya ce dole sai an rayu tsakanin gaskiya da ƙarya bai yiwuwa kullum gaskiya ta ci nasara kuma bai yiwuwa kullum ƙarya ta ci nasara sai dai wata rana gaskiya gaskiya ta fara aika dan ana yakar ta ana taushe ta ana cin nasara akan ta ana dariya dan Allah ya gane mai imani da wanda bai da imani wani da an ci ya sai shi aji ana tafiya sannu sannu sannan Allah ya ba gaskiya karfi shi yasa masu cin haram kullu in kana neman halali ka dariya ka suke yi sai shi biyo cikin kat kat sai shi gane ka kana gyara kana samun dala 20 sai shi ke ce da dariya wai wai haka shi ka son shi arziki yau shi za a yi arziki da dala arba'in dala ashirin sannu sannu duke nan da ya tarza tana karewa tana karewa sai ya kai inda bai da lafiya kuma babu kuɗi wanga mai dala ashirin dala arba'in sai Allah shi mai da shi miliyar tayar ku te ku bincike masu kuɗin Nijar gaba ɗaya cikin su wani na taso da jikka ɗari biyar na shirka ne babu dan gwate da ake cewa yanzu duk Afirka ya kwa kuɗi dubu ɗari biyar an ka bashi ya kama sana'a yanzu duk Afirka ya kwa kuɗi a kana yiwa ka fara da kaɗan amma in ka yarda Allah shi yake ba da halatta shi baka amma in ka ce ba a samun halatta wanga zamani to ba ku ka samun halatta shi ne abinda mutane musu ke faɗa ba a samun halatta waye gaba ba samun ta qad bayyana lakumul ayat haqiqa mun bayyana muku ayoyi in kuntum ta'qiluna in kuna ganewa Allah ya hana muna ko ya hada muna ba su mu da alkhairi ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ألا يافو إدخل آيوي دداما كدم ركيسو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ila Allah al-masir ayoyi suna da yawa da aka hana amma yau ko gashi nan musulmi suna abukanta da kafirai suna auren su ana jin daɗi ana tahiya Europe ana kallon Facebook ana kallon internet ana waye waye waye aboki na ne wanda a America Allah ya ce kar mu rike su masoya Allah ya gane da mu sai Allah ce ha antum ula
ha antum ula تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله يتي ها الهاء للتنبيه دان أجاو هنكل متاني أنتم كو أولئك ne kuke waɗancan kenan ya ha'ula tuhibbunahum kuke ƙaunarsu kuna ƙaunarsu kuna jin daɗin kuna mu'amala da su amma wala yuhibbunakum suke su ko ba su ƙaunar ku an ka ce son maso wani ƙoshin wahala kai kana son mutum bai son ka kaga ko wahala ta zo ma shi yasa wani marubuci daga cikin manya-manyan marubuta na kasashen musulmi yake cewa ƙasar turkiya ita ce ƙasa ta farko a daular musulunci ta yi zama duk duniya ita ce ke jagorancin musulunci a duniya hatta da saudiya tana ƙarƙashinta an fahimce ni amma da aka zo aka yi yaƙi-yaƙi aka yi yaƙin duniya na biyu aka mallake su aka yi waye aka yi waye aka yi yakin duniya na farko tun ma yakin duniya na farko aka mallake su a minas son fentikata an ka kare da su yanzu sun fi shekara hamsin suna son a bari su shiga cikin kungiyar tarayyar turai sun an kiya kullun dokoki ake kawo musu an ce musu sai kun kashe duk masallacin juma'a hudu ku kashe guda eh masallacin juma'a hudu ku kashe uku ku bar guda sun kace za su aikata saboda masallacin ne sun yawa an ka ce to wannan kuma sai kun fitar da cikin makarancin nan ku karantar da addinin musulunci da sai ijiska terminal sun ka ce sun yarda an ka fitar kuma ba a sa su ba kuma aka zo aka ƙaro wasu sharuɗa kuma kullum ƙara musu sharuɗa ake ya ce abin mamaki premier cikin musulmi ya koma shi na son shi zandar ne cikin kafirai an ƙi yarda kai a fireme cikin musulmi amma yanzu kana son ka zan kutal tambada a cikin turawa kuma ba yarda da kai amma kuma lokaci ya kure za mu yi hakuri gobe Allah ya kai mu da rai za mu karanta ta sai mu tashi cikin karatu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا